الله الذي أنعم علينا بدين الإسلام الذي به هدايتنا إلى دار السلام أمر بالحياء وجعله من شعب الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أشد حياء من جميع الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نشروا الدين في جميع الأوطان أما بعد فاتقوا الله تعالى عباد الله واستحيوا منه حق الحياء واعلموا أنه رقيب عليكم أينما كنتم يسمع ويرى عباد الله إن الحياء خصلة حميدة تكف صاحبها عما لا يليق والحياء خلق نبيل يبعث دوما على فعل الجميل وترك القبيح ويمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الهياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه وقال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية الحياء كله خير الحياء من الحياة وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح قاله ابن قاله ابن القيم رحمه الله أيها المسلمون الحياء يكون بين العبد وبين ربه عز وجل فيستحي العبد من ربه من أن يراه على معصيته ومخالفته ويكون بين العبد وبين الناس فالحياء الذي بين العبد وبين ربه قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وأما الحياء الذي بين العبد وبين الناس وهو الذي يكف العبد عما لا يليق فيكره أن يطلع الناس منه على عيب ومضمة فيكفه الحياء عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق والذي يستحي من الناس لا بد أن يكون مبتعدا عما يضم من قبيل الخصال وسيء الأعمال والأقوال فلا يكون سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا يكون فاحشا ولا متفحشا لا يجاهر بمعصية ولا يتظاهر بقبيح حياؤه من الله يمنعه من فساد الباطن وحياؤه من الناس يمنعه من فساد الظاهر فيكون العبد صالحا في باطنه وظاهره وفي سره وعلانيته ولهذا صار الحياء من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري ومعناه أن من لم يستحي صنع ما شاء من القبائح والنقائص فإن المانع له من ذلك هو الحياء وهو غير موجود ومن لم يقل له حواء ومن لم يقل له حياء انتهك في كل فاحشة ومنكر قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن القيم رحمه الله تعالى وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ففي الأثر الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر رواه الإمام حاكم موقوف على ابن عمر لكن ينبغي أن يعلم أن الحياء الذي يمنع صاحبه من السعي فيما ينفعه في دينه ودنياه فإنه مذموم وهو ضعف وعجز ومهانة وكذلك كل حياء يمنع من فعل الخير أو قول الحق فإنه تخذيل من الشيطان ولا يأتي إلا بشر وعقاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا ينقوى ما سؤال بركة muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini mafi albarka a cikin kwanakin sati yinin juma'a yau mana 22 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1445 a gidan miladiya yau mana 28 ga watan 6 shekara ta 2024 wannan kutuba ta mu ta yau za ta yi magana akan kunya saboda irin alkhairan da kunya ya tattaru a kai da kuma irin fitintunu da sharrora da rashin kunya ke haifarwa a addini da kuma rayuwar bayi gabaki daya lalle ya wajaba mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sanya kunyan Allah a cikin rayuwarmu mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana nan yana bibiye da mu a cikin kowane karami da babba a sarari da ɓoye kuma Allah subhanahu wata'ala yana ji daga gare mu kuma yana gani daga gare mu babu abin da ke ɓoyuwa a gare shi dangane da bayansa mu kuma sani cewa lallai ita kunya wata ta dace abin godiya taga ce mai kyau wacce tana hana ma'abocinta daga yin abin da bai dace ba kunya kamar yadda malamai suka yi ta'arifinta suka ce hulqul nabiyyin ta dace mai kyan gaske ya ba'athu dauman ala fi'lil jamil kullum ita za ka ga tana zaburar da ma'abocinta ne akan aikata abin da yake mai kyau wa tarkil qabihi da kuma barin mummunan abu ويمنع من التقصير كما كنيا تنا هنا متن يتقيتا في حق أصحاب الحق أصحاب الحقوق وتورم با ما أبوتا حقي حقي كينا إذا كفن شوانا تعريفي بكو دو وتأبيئة da za a yi ta mare kyau to ta samo asali ne daga rashin kunya hakanan duk wani tauye haƙƙin masu haƙƙi kamar babba ya kamata a girmama shi idan in ka ga an rena babba to wanda ya faru ne daga rashin kunya ƙarami ya kamata a tausaya masa in ka ga an fi tausaya ma ƙarami wanda ya faru ne ta sanadiyar rashin kunya mata dole ce ɗa'a ga miji in ka ga ta kan gare ma miji wannan ya faru ne daga rashin kunya haka nan shugabanni dole su ba talakawa haƙoƙansu in suka tauye musu haƙi wannan ya faru ne daga rashin kunya haka nan idan talakawa suka shafa ma idansu toka suka ƙi biyayya ga shugabanni shi ma wannan ya faru ne daga rashin kunya da haka in ka fahimci wancan ta'arifi wannan definition din da kyau cewa kunya wata ɗabi'a ce ta dace mai kyau wacce take a kodayaushe tana zaburarwa ne akan a kaikata mai kyau a kuma nisanci mummuna kuma tana hana mutum ya takaita wurin ba da haƙƙi ga ma'abuta haƙƙi abinda malaman su suka yi ba da ta'arifi na tarbiyya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo zai wuce wurin wani mutumin Madina sai ga wannan mutumi ya tasa wani ɗan uwansa a gaba yana ta masa faɗa akan kunya kai kenan ka fai kunya kai kenan wannan ya taka ka kai kenan kullum ka ce kai kunya kunya kunya yana mishi fada akan kunyan shi yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da'a kyale shi dai na wannan magana fa innal haya'a min al-imani ai kunya duk inda aka kai aka koyo yana daga cikin imani babu yadda za a yi kunya mutum ya cutar da shi ko a addini ko a rayuwa duk inda kunya yake to yana daga cikin tagogani da imani kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani ya kafi reshe reshe reshe har reshe saba'in da wani abu ko kuma sittin da wani abu manzon Allah ce amma kololuwan martaba ta imani shine faɗin la ilaha illallah da wannan kalmar ne wanda ma bai shiga musulunci ba zai shiga musulunci in yana ta nanata wannan kanon wanda ya shiga musulunci imanin shi zai karfi yana daga cikin ambatan Allah mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala a ta ambatan Allah da la ilaha illallah musamman in aka haɗa shi da sauran yan uwansa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to da la ilaha illallah ita ce kololuwan darajar imani sai manzon Allah ce karamin mataki na imani shine imanin ka ya kai da zaka ga abin da cutar da bayi akan hanya ka tsaya ka kawa wani da ya rasa irin wannan to kenan ma bai da karamin mataki na imani zaka wuce akan hanya zaka ga hanyar mutane ga kwalabe ga kayoyi zaka ga bola ya tari na neman ya rushe wa mutane gida zaka ga aibai ba akan hanya amma sai dai ka kawo da kanka ka wuce to wannan yana alamta karamin matakin imani ma baka da shi karamin matakin imani ma baka da shi kawai ka gani ne an zuba a hanya to me kake tsammani in kai ne ka zo kai abin da zaka cutar da mutanen kuma wato ba ma wai karamin imani ne baka da shi ba kai raunin imanin naka ma ya kai ga ba wai kai ne zaka kauda daga kan hanya ba kai ne kake kawo cutar da zai cutar da mutane shi yasa duk abin da zai cutar da bayan Allah kai bakin kokarin ka ka aikata shi musamman a hanyoyin jama'a da makwabtakanka duk abin da zai cutar da bayan Allah aka ce maka wannan abu zai cutar da bayan Allah kai ta ka tsantsan kana iya gama sallolinka da azumomanka da kiyamar lelinka ka gama karantarwarka shekara hamsin kana karantar da addini amma ka yi abin da zai cutar da bayan Allah a rayuwarku gabaki ɗaya Allah ya tafi kai kwashe wannan alkhairin ya raba mutanen da ka cutar daga nan kuma a je ku mutu mutar jahannama kamar yadda muka sha kawo hadisin fallasa ranar tashin alkiyama manzo Allah ce mutum ne zai zo da cikakken sallah da cikakken azumi da cikakken zakka da cikakken haji komai da komai na alkhairin shi yayi daidai to amma ya cuci wani ya zubar da jinin wani ya tauye ma wani haƙi ya sanya wani cikin bakin ciki ya kwana cikin bakin ciki ya tashi cikin bakin ciki har anan na taɓa yin kuɗuba akan datti da ake sawa a hanyoyin mutane da masu buɗe rariyansu ta tsari da najasan gida su yana fitowa ta hanyar jama'a kai kana nan kana ganin kana zuwa masallaci da wuri alhalin mutanen da kake cutarwa ka cutar da dattawa ka cutar da yara mata manya wani ma waliyin Allah ne ya zo zai wuce kwatan gidanka ya fito da fitsari fan kama mishi haka kuma ya jiyo sallah da ka in Allah bai karɓi sallar nan ba to kai kake da wannan alakin ranar tashin alkiyama in ya bakin ciki kai kake da wannan alakin ranar tashin alkiyama to shi yasa duk abin da zai cutar da mutane to kai taka tsantsan akan irin wannan muka ta nasiha akan masu zuwa suna zuba bola a kwalbatin mutane su ji tsoron Allah suna cutar da bayan Allah za su iya haifar da ambaliyar ruwa ya rushe gidan mutane ya jawo sanyi ya faru a gidan mutane yara da manya a ita fama da cututtuka duk kai kake da alhakin wannan a gaban Allah subhanahu wata'ala to wannan rashin wannan alama ne na rashin imani kenan cewa imanin kama ko makankancin imanin baka da shi domin ne ba ka ganin cutar da abin da ke cutar da mutane akan hanya ka kawar to ballantana kuma a ce kai ne za ka zo ka zama Allah ka shiryatar da mu sai manzon Allah karshen wannan hadisi sai ce wal haya'u shu'ratun min al imani kunya ita ma tana daga cikin rassan imani wato ba ma ita ce karama ba ita tana cikin can ake tsakiyar ne za ka same ta cikin tsakiyar tadoda da ɗabi'u na imani sai ka ji wani yana ce maka ni ban kunyan uban kowa to yana karanta maka ni ban da imani ko min kankantan shi a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annal haya'a la ya'ti illa bi khair kai jama'a kunya ba ta kofan da yake zuwa in ba da alkhairi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kunya ba ta kofan da zai hudo face sai ya zo da alkhairi a wata ruwa manzon Allah ce al haya'u kulluhu khair wato kunya dai gabaki ɗayan shi alkhairi to shi yasa al-imam ibn qayyim da ya kalli waɗancan nasusa sai yake cewa alhaya'u min alhayati asalin lafazin alhaya'u in ka bi salsalanta a larabcanta za ka samo ta ne daga alhayatu ma'anan alhayatu rayuwa sai ibn qayyim ya ce gwargwadon irin yadda zuciyar mutum take raye da imani gwargwadon irin yadda za ka ga tadan kunya na tare da shi gwargwadon raunin imanin mutum gwargwadon yadda za a rasa kunya a tare da shi har sai ya ce ma ya tsallatul haya'i min mautul qalbi wa ruh duk inda ka ga mutum ba shi da kunya to wannan yana nuna maka zuciyar sa matacciya ce da haka ƴan uwan ne da gaske kar ka yadda a sifanta ka da rashin kunya kar ku manta da abin da muka faɗi fassarar rashin kunya kamar yadda malamai suka kawo duk abin da za ka yi shi mummuna ka ƙi yin kyakkyawa ko ka tauye haƙƙin mai haƙƙi sunan shi rashin kunya to gwargwadon rashin imanin mutum gwargwadon iyayen da yake zake ma waɗannan abubuwa kunya ta kasu kashi biyu ne akwai kunya tsakankanin bawa da Allah akwai kuma kunya tsakankanin mutane ya so su kunyan da ke tsakankanin bayi da Allah shine kai ta taka tsantsan kar Allah ya ganka inda baya so ya ganka ko kuma Allah ya rasa ka inda yake so ya ganka idan Allah yana son ya ganka ana sai bai ganka ba to rashin kunya ne kai ma Allah rashin kunya in Allah ya ce kar in ganka anan sai ya ganka a wurin rashin kunya ne to shi yasa wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya zo ya zo da shi sai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara mana menene ake nufi da kunyan Allah sai annabi ya ce masa habbai istahiyu min Allah haqqal haya ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku ji kunyan Allah hakikanin kunyan Allah sai suka ce inna la nastahi min Allah wa lillahi alhamd sai sabai suka ce ai mun gode ma Allah alhamdulillah ya muna jin kunyan Allah muna jin kunyan Allah ba ma ƙetar haddin Allah ba ma zuwa inda Allah ya hana ba ma ba a ganin ma inda Allah ce kar a gamu sai manzo Allah ce ba wannan babin yanzu nake magana ba bari in fassara muku me ake nufi da kunyan Allah sai ce an ta hafazar ra'asa wa mawa'a shi ne ka kiyaye kanka da abin da kanka ke ɗauke da shi mene kanka ke ɗauke da shi ƙwaƙwalwa ido harshe kunni duk yana cikin abin da kai ya ɗauke ke ɗauke da shi to duka waɗannan ka kiyaye su kai har da gashi wannan ai kai na ɗauke da shi ka kiyaye su ka tafiyar da su a matafiyar da Allah ke so to alamar kunya na ɗaya ke ka kiyaye kanka da abin da kai ke ɗauke da shi sai ya ce wal baqala wa ma hawa ka kiyaye cikinka da abin da ke kewaye da cikin menene ke kewaye da ciki ta sama akwai zuciya ka gyara zuciyarka ta ƙasa akwai ƙarancinka farjinka ka tsare shi ta hagu akwai hannu da ƙafa duk suna kewaye da ciki ta dama akwai hannu da ƙafa ta baya akwai bayanka akwai duburanka kenan mace ba za ta rika tafiya tana kada dubaranta ba saboda ta yi bacci mazaji ko kuma ta sallama ma shedan su haɗin gwiwa su ɓatar da wasu sai annabi ya ce ka kiyaye ciki da abin da ciki ke kewaye da abin da ke kewaye shi ka ji wata magana irin ta hikima takaitacciyar kalma amma ba abin da bata hada ba annabi ya ci gaba da bayani cewa wal tadhkurul mauta wal gina kuma kai ta tuna mutuwa da karewa za ka mutu za ka ƙare kai ta tuna wannan manzo Allah ce to wannan shi ne kunyan Allah sai ya ƙara bayani cewa duk wanda ke kwaɗayin gidan lahirin shi ke kyau to sai ka yi watsi da ƙalƙalan duniya duk wanda ya wannan to hakika ya ji kunyan Allah hakikan jin kunyan Allah wannan hadisi yana da sharhi mai yawa kowa ya je limamin masallacin sai ya ƙara mishi bayani akai kunya da ke tsakankanin mutane da mutane fa shine kai kyaman mutane su ganka kana wani aibi ko wani abin zargi duk abin da kasan aibi ne ko abin zargi ne to ka kyamaci mutane su ganka kana yi kunyanka ta hana ka yin mummunan aiki da ɗabi'u na banza ɗabi'u na ƙaranta akwai ɗabi'u na ƙaranta ba ɗabi'un girma ba wannan ko da kuma ba haramun bane amma karanci ne karanta ne a ganka kana ta kwashewa da dariya akan hanya ɗabi'a ne na karanta kaga wannan kiri misali ba kana iya cewa to ai ba haramun bane to amma ɗabi'a ne na karanta a ga babba yana ta wasa cikin yara ɗabi'a ne na karanta a ga babba yana zagi kaga shi kuma wannan haramun ne ɗabi'a ne na karanta ɗabi'a ne na aibi to ka nisanci waɗannan ɗabi'u kenan dole in dai kana son ka zama kasufanci da siffan kunya tsakankaninka da mutane sai ka nisanci duk wani aiki duk wani zance abin zargi a cikin al'umma wannan aikin ko da ko kawai a al'adanku abin zargi ne ko da ba a haramun bane a shar'ance ina ƙara nana ta wannan amma a al'adance abin zargi ne to sai ka nisanci wannan ba za ka zama mai zagi ba ba za ka zama mai yawan annumanci ba ba za ka zama mai gibin mutane ba ba za ka zama mai batsa ba yunanin maganganu kenan dai ba za ka rika aikata mummuna ba ba za kuma ka rika yin tadoda marasa kyau ba kunyan da kake ji na Allah ya gyara maka cikinka da aka cikinka tun daga zuciya an gyara ta kunyan da kake ji na bayan Allah ya sa ba ka yin aikin Allah wa don haka da cikinka da wajenka duka ya kyautata saboda ne saboda kunya da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka shi sai ya kasance cikinka mai kyau wajenka mai kyau to da haka ne sai ka gane ma'anan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-haya'u minal imani kunya yana daga cikin imani ashe yana gitta ciki ne yana kuma gitta waje manzon Allah sai sallama a cikin hadisi ya ce idza lam tastahi fasna' ma shi'ta in baka da kunya kai abin da kaga dama akwai fassara guda uku amma fassarar da muke so mu kawo anan kawai shine in baka da kunya in ka zama idan ka ya bushe zuciyanka ta kekashe kai ba mai kima a wurinka ba mai mutunci a wurinka ba wanda ya sai faɗa maka ka ji ba wanda ya sai hana ka ka hannu in haka kake ka zama baka da kunya kenan ko to fa na'ama shi ta je ka abin da kaga dama malamai suka ce ta hadidi ne narko ne manzon Allah ke maka akwai ranin kin dillanci ba dai baka da kunya ba ba wanda ya sai gaya maka ba wanda ya sai hana ka ba wanda ya sai sa ka ba wanda ya sai ce ka tashi daga rana ka koma inuwa to je kai abin da ka ga dama akwai ranan da za ka rena kanka tun da dama dai abin da zai hana ka mummunan aikin kunya ne to baka da ita ya tabbata baka da kunya shi yasa duk mutumin da ka ga yana yin abin da ya ga dama to sanu cewa wannan mutumin ba shi da kunya kawai a daidai lokacin da yake shi kuma Allah subhanahu wataala kamar da Qur'ani ya zo da shi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan shi Allah yana umarni da adalci adalcin nan ko akan kanka ne ko akan babanka ne ko akan ƴan gidanku ne ko akan ƴan angonku ne kai adalci wanda ya daidai ya daidai wanda bai daidai da bai daidai ba haka Allah ke umarta wal ihsan da kyautatawa ba ma wanda ba da haƙƙin wajibi ba kama ƙara akan abin da ya wajaba akan ka wa ita idan qurba makusanta ka ba su haƙoƙansu wa yana an alfasha wal munkar Allah yana hani akan alfasha da munkari wal baghi Allah yana hani akan zalunci duk wani mai haƙƙi da ka tauye ma haƙƙinsa to ka zalunce shi ka zalunce shi dauka ga wani babban mutum ya kamata a girmama shi kamar yadda yake yana daga cikin tadodon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama manya girmama masu matsayi ahlul fadli kawai sai ka shafa mai idan ka toka ka ce wallahi ba zan girmama shi ba wancan banzan to a shar'ance baka da kunya kuma a shar'ance kai azzalimi ne domin yana daga cikin abin da Allah ya hana wal baghi zalunci zalunci shine ka tauye ma haƙƙin mai haƙƙi wannan malami ne sai ka ce wallahi ba zan girmama shi ba dan malamin shi malaman ma ai duk su ma haka saki to ka zalunce shi a wurin Allah sunan mutum azzalimi Allah ka shirya da mu Allah ya ce izukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tafakkarun ko kai tuntuntuni ku hankalta ku zo ku bi abin da yake shi ne daidai shi yasa malamai suke cewa daga cikin alamun rashin kunya shi ne a rika shigo da mata cikin sahun maza a cakuɗa mata da maza a wuraren da maza yake ɓanta wannan ko a masallaci ne akwai waɗansu ‘yan uwa da sun daɗe suna wannan muguwar ɗabi'a sai su rika ɗauko ‘ya'yansu mata ‘yan ƙanana ‘yan shekara bakwai takwas har goma sai su zo sai su sa su a cikin sahun maza mu da muke ta ƙoƙari a raba numfashin maza da mata muna nuna ma ‘ya'yanmu a makarantar firamare ma in aka ce mace ta zauna kusa da miji to akwai rashin tarbiyya akwai ƙetar hajji akwai neman gurɓata mana tarbiyya to yanzu wani uba ya ɗauko ɗansa ya zo da ita masallaci ga sauran maza ya shigar da ita cikin sauran maza da ka duk alfarman da ake ji tsakankanin ɗa namiji da ɗaya mace tun tana yar kankanuwa ubanta ya cire mana akwai rashin kunyan da ya wuce wannan shi yasa zai wahalar gaske a wata ɗaya a masallacin nan sai an kawo mani kukan cewa waɗansu iyaye suna zuwa da ‘ya'yansu mata suna shigar da su cikin sahu wallahi zai wahala a yi wata ɗaya da abin da wani kukan ba to wannan rashin kunya ne kuma duk uban da ya ɗora yarsa akan wannan ya tafiyar mata da kunyanta da mutuncinta ta daina ganin alfarmar bambancin da ke tsakankanin maza da mata to ya kira ma kanshi bala'i ya kira ma kanshi tashin hankali tsakankanin shi da Allah subhanahu wata'ala kuma duk wanda ya gurɓata shi zai ɗauki wannan alhakin ranar tashin alkiyama idan ka zo da ɗanka kana son karka zuwa da ita masallaci akwai masallacin mata alhamdulillah akwai yan agaji maza da mata duk inda ka je ka samu yan agaji ka ce ga wannan yarinya yar karama ce don Allah a kula mun da ita in aka gama sallah zan zo hannun ki in karba in agaji Allah ya hore musu daukar da kanku aikin al'umma da aikin Allah to amma sai ka ɗauko ɗakka mace sai ka zo ka shigo da cikin sahun maza kuma wannan ba wani wani ruhin wani san ce ta ibada bane kawai soyayya ce ba gaira ba da ni ka tsaya kai soyayyan ka da yarka a gida in ko za ta yi masallaci to ta je gurin mata yan uwanta mu kuma za ka kyale mu zauna lafiya kar ka gurbata mu yarka tarbiyya mu ma ka gurbata mana tarbiyyar mu Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri wannan misali ɗaya ne akwai sauran misalai amma wani lokaci insha Allah ta'ala za mu amfani da dama muka kawo su saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ɗaukaka darajojin mu Allah ka yantar da mu daga azaba Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga wato ainihin fitina ya Allah mun gode maka akan ni'imar ruwan sama Allah ka karo mana ruwa ne albarka Allah ka karo mana ruwa ne albarka Allah ka sanya albarka a cikin wannan damina tamu ya Allah ka yaye mana talauci da kunci da yunwa da tsakani kai Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka dora su akan daidai Allah madaukakin sarki ka hana su zalunci da san kai da babakere mu kuma Allah ka azurta mu musta ta farkin sunna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين